الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu kai tsaye da masu sauraron mu ta kafafen yada bayanai na zamani kuna sauraron mu da kuma kallon mu daga wannan masallaci mai tarin albarka da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa ta buga shangu a fadar jihar gombe barkan mu domin kasancewa da ci gaba da darasi cikin littafin na umdatul ahkam min kalamin kiril anam littafin babban malami abdulgani abdulwahid bin abdulgani al-maqdisi rahimahullahu ta'ala da muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkanin gewayen mako irin wannan kuma aini irin wannan yau muna ainihin yini na lahadi daren litinin wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan hudun musulunci watan jima'a lithani yau hijira na da shekara 445 yau kuma ya yi daidai da 29 ga watan goma miladiya 2023 barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan karatu kamar yadda muke bibiyarsa a duk mako kuma cikin wannan littafi idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya kawo mu ƙarshen babu jana'iz babi da yake magana kan shirya mamaci daga wankansa likafaninsa yi masa sallah da zuwa kuma a binne shi duka min ji irin yadda shari'a ta yi bayani game da wannan gabbai da ake so a cikawa mamaci domin iya cin haƙƙinsa bayan ya mutu akan masu rayuwa a tattale shi a mai duk tsari irin na sunna a je a binne shi sannan kuma a ci gaba da masa addu'a wannan babi ya ƙare a makon da ya gabata ya kuma za mu tashi sabon babi insha Allahu kitabu saka a shafin littafi na ainihin talatin da bakwai kuma wannan shine darasinmu na ishirin da hudu a wannan littafi insha Allah maliki cewa kitabu zaka littafi zai magana game da zaka ita zaka shine at-tadakkur kamar tsarkaka ko tsarkake dukiya duk dukiyar da ba a mata zakatu datti ce najasa ce najasa ce ma'anawi ba hissi ba in an ce najasa ma'anawi najasa a ma'ana cikinta datti ne guba ne najasa ne an fahimta kuma bayar da zakka iya tsarkake dukiya kuma iya sa mata albarka in dukiya ce ta kuɗi haka abin yake in dabbobi ne haka abin yake in amfanin gona ne haka abin yake kuma ita zakka haƙƙi ne wanda Allah ta'ala ya ɗorawa dukkan musulmi har in ya mallaki nisabi haƙƙi ne akan kowa in dai ka mallaki abin da ya kai nisabi amfanin gona ne tsurar kuɗi ne dabbobi ne to wannan wajibi ne ka bayar abin da shari'a ta ce ka bayar duk kuma wanda yake ƙin fidda zakka ta dukiyarsa to iyaye wa kansa tanajin bala'i ne hadisi ya inganta cikin muslim cewa duk dukiyar da ba a mata zakka in mutum iya mutuwa ana sanya shi a kabari za a mai da dukiyar kwanani da miciji masu dafi su dinga saransa suna sukansa suna ana kanzuka ana maluka ana kanzuka ana maluka ai ni ne dukiyar da ka ɓoye ni ne taskar da ka ɓoye kake ba da zakka kuma a ranar lahira Allah ta'ala ce duke za a mai da ita ƙarfe na wuta a dinga ɗanawa mutum ita a jikinsa ana ɗana masa ana cewa haza ma kanastum li anfusikum wannan shine sakamakon irin abin da ka ɓoye fa zuqu ma kuntum takalizun wannan shine irin sakamakon da zaka ɗauka na irin ɓoye dukiyar da kake yi wannan shimfiɗa ce Qur'ani ya ce ainihin kada aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake kansa ya tsarkake dukiyarsa ya ci nasara wanda ya bada zakar dukiyarsa ya tsarkake rayuwarsa ya yi nasara muqad khaba man dassaha wanda kuma ya ki bayarwa khaba ya tabe ya lalace kuma in ma banda shedan iyaka wa dan adam hari yanzu zakka ta kuɗi fa nisabin baya kaiwa sai dukiya ta kai miliyan hudu da wani abu naira naira miliyan hudu da wani abu sai mallakar ka ne kuma sun shekara hannunka sannan kuma shari'a ta ce ka ba da ɗaya cikin arba'in kaso ɗaya cikin arba'in in kuɗi ne a shekara sau ɗaya za ka bayar wani a awa ɗaya zai samu dukiyar da za ta ba da zakka dukiyar ta shekara gaba ɗaya a awa ɗaya na kasuwa to amma duk da haka sai shi ɗan ya shigo ma ya dinga kwaɗaitar da kai iya ganin kamar hasara za ka yi iya ganin kamar kamar wani abu ne za ka bayar wanda zai zai zai rage ma dukiyar ka kuma duk dukiyar da ake bada zakka in ji Allah Allah zai ƙara ta ya haɓaka ta kuma Allah zai sa mata albarka wannan kusan shimfiɗa ce kafin mu shiga karatu a cikin littafin insha Allah malik cewa an Abdullahi bin Abbas hadisi ne ɗaya a babin hadisi kuma na 181 a littafin maliki cewa daga abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu qal abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li mu'az bin jabal radiyallahu an manzon Allah yake faɗa mawa mu'az dan jabal Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi mu'az sahabi ne ɗaya ne daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko mu'az ya samu ta goma shi tun manzan Allah yana nan ya naɗa shi liman shi liman ne amma naɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya aminta da dattakonsa da iliminsa da ibadarsa har ya naɗa shi limanci a wani masallaci yake jagoranci a lokacin da manzan Allah iyana sallallahu alaihi wasallam ana fahimta ko mu'azu tun manzan Allah iyana iya tura shi ya je yi wa'azi a wani garin ko ya je yi nasiha a wani garin ko ya je ainihin ya kai saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duka wannan iya cikin mu'jiza da kuma alkhairai na ma'azu bin jabal wanda ba sa kirguwa ma'azu iya cikin masanan alqur'ani tun lokacin manzon Allah yana nan sallallahu alaihi wa sallama an bayyana mu'azu manzon Allah ya tura shi ba'asahu ila yaman Allah manzon Allah ya tura shi zuwa ga yaman wannan yaman dai ta yanzu dai da ake magana akan ta ya tura shi wannan gari ko wannan ƙasa ya je ya kai sakon musulunci sai manzon Allah yake koya masa idan ya je da me zai fara da'awa domin musulunci addini ne mai cike da hikima kuma abu ana bin sa gradually gradually ne ba a zuwa a jibga ma aikin musulunci duka a ce i tauhidi i sallah ba da zakka i azumi a sai an sanar da kai wannan ka fahimci shi ka gamsu za ka yi sannan sai a haura da kai mataki na gaba nan ma sai an jaddada ma shi ka gama su ka fahimta za ka yi sannan sai a haura da kai mataki na gaba wani shine tsari irin na musulunci hatta lokacin da shari'a ta zo ta haramta shan giya ba ta haramta shan giya a lokaci ɗaya ba an dinga cewa fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas aka zo aka ce la taqrabu salata wa antum sukara kaga diddi a lokacin ba a haramta albatta ba sai da lokacin da Allah ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam yace rijsun min amali shaitan fajtanibuhu to daga nan aka haramta giya kaga abin abin a ta mataki mataki mataki to irin wannan tsarin manzon Allah ya koya Mu'adh bin Jabal Allah ya kare da shi yake cewa innaka sa'atati qauman ahlul kitab zaka je ka samu an su mutane wanda ahlul kitabi ne dama suna addinin nasaranci ko suna addinin yahudanci an fahimta ba majusawa ba ne ba mushrikai ba ne dama can suna da addinin da suke bunsa an fahimta a fa'iza jitahum idan ka je gunsu ka same su fada'uhum ila an yashhadu Allah ilaha illallah idan ka je farkon abin da zaka kiran su aka ka tabbatar da cewa sun karbi sun gamsu da kalmar shahada kalimatut tauhid kalimatul haqq miftahil janna wannan ita ce farkon da'awa da kowane manzo Allah ya turo shi da ita yake farawa an fahimta da kyau a duk wanda za a yi wa da'awa to ana fara da'awan ne an fahimta ana fara da'awan ne da tauhidi wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wajtani bi tagut kowane manzo kowane manzo idan yazo zai da'awa to ana cewa ya kadaita Allah sannan a guje ma wa dagutu kar a hada Allah da wani wajen bauta kowane manzo da wannan da'awar yake fara ana fahimta to kaga shi ma manzon Allah da zai tura sahabinsa zuwa ga wata ƙasa ya zama kamar jakadansa a ƙasar sai ya koya masa irin tsarin da manzanni suke bi idan ka je ka fara kiran tsaya kan kalmar shahada ba shirka ba bokanci ba tsafi ba sihiri a yadda da Allah shi kaɗai ne ke abubuwa an fahimta a yadda shi ne rabbu ubangiji shi ne alkhaliku mahalicci shi ne almudabbir wanda yake jujjuya al'amura ka ganka a nan ka ganka a nan dacen kana matakin ƙasar ganka a sama dacen baka da kaza ka mallaki kaza dacen kana da kaza Allah ya kwace duk dai wannan aiki ne na Allah shi ne almudabbir wanda yake tsatsarawa yake cancanta al'amura da kansa yudabbiru al'amra yufassiru al'ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah shine yudabbiru al'amr wanda yake jujjuya al'amura ai da can duk ba haka muke bai da mun yi rayuwa ta waɗannan masu kin jin aigo akai bari ka bari ka bari duk mun yi sannan kuma kana nan kana ka fara sanin kai waye har yanzu kuma kai ne kake tsawatarwa kada ai kaga Allah ne yake da wannan iko nan namuyul insan an gane ko numuhi wa murabbihi ya ainihin girmar da shi kuma ya rene shi yanzu wani abin ko da kuɗi haka aka ba za ka yi shi ba amma dan yi kake yi waye canja ka daga wannan tsarin zuwa wannan Allah ne da can kana wani irin yanayi ne wanda baka ma fahimci kanka ba baka fahimci ma rayuwar ba ko ba makaranta ka je a koya ma ba ba littafi kai sai ya karanta ba haka Allah ya kimsa ma wannan tunanin ka san ka fito cikin mutunci da kima ka san ka girmama wannan ka san kar kai wannan ka san kai wannan zai amfane ka a gaba ka san ka ajiye wannan zai ma amfani duk wannan Allah ne yake girmar da wannan tunanin a zuciya ya dauke ka daga wannan mataki kai ka wannan mataki ya dauke ka daga wannan mataki kai ka wannan mataki to wannan aikin Allah ne da baka da komai yanzu ka mallake komai Allah ne kuma in yaso zai iya raba ka da wannan abun dacen kaza dacen kaza in yaso kuma zai iya jarrabar ka da abin da dama baka san shi ba duk wannan ba mai wannan a rayuwar dan adam in ba Allah ba yasa ya ce Allahu alladhi khalaqakum summa yumitukum kai Allahu alladhi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum wannan sune matakan rayuwar dan adam halitta arzutawa rayuwa mutuwa duk dan adam a wannan fagen yake yau nan ne farkonsa nan ne tsakiyarsa nan ne ƙarshensa to Allah ne duk ya mallake su gaba ɗaya halitta Allah ne ya halicce mu daidai sauro Allah bai biwa ɗan adam ikon halittarsa ba in dai halitta ce mai rai mai numfashi Allah ne ke an fahimta sannan kulawa da halittar ba ta abinci ba ta lafiya ba ta abin sha girmar da ita sanya mata hankali sanya mata zuriya ƙarƙashinta i mata waye duk Allah ne yake yi Allah bai yadda kowa ya sako hannunsa a wannan aiki ba sannan ita kanta rayuwar shekara nawa za ka yi da wata nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa duk Allah ne yake yi ba ɗan adam ɗin da ya ƙara ma sakan a rayuwa ko ya rage ma babu shi sannan in lokacinka ya ƙare ba mai raba ka da wannan duniyar in ba Allah ba da duk duniya za su haɗu ce yau ba za ka kwana a duniya ba in kwananka bai ƙare ba wallahi sai ka kwana ba yadda za a yi ka mutu kwanan ka bai kare ba to mutuwar a hannun Allah take kaga idan ka fahimci wannan gaban guda hudu to dan adam ba zai taba tsaya ma arai ba ka san bai ise ya ma ba bai ise hana ma ba dan adam da iya iya zama sila iya iya zama dalili iya iya zama haddasna amma da izinin Allah hatta cutarwa ma Allah ke cewa wa ma hum bi ne bi min ahadin yace illa bi iznillah ko da za a ma sihiri ko da za a ma tsafi har abin yayi tasiri jikinka to Allah ya ce abin ba zai tasiri ba sai da izinin Allah da sanin Allah kai kuma domin abin ya zama jarrabawa gare ka an fahimta kowa ana so ya karkade zuciyarsa ya samu wannan tauhidin ya zauna a zuciyarsa wallahi sai ka zama tobawa mai yanci mai rayuwa cikin yanci wanda ka san duk al'amari Allah ne yake in kaga da akwai Allah ne in kaga babu Allah ne in ka ganka cikin lafiya Allah ne in ka ganka cikin damuwa da jinya da sanin Allah wannan kuma kowane musulmi wanda ya kai shekarun balaga wajibi ne ya sa wannan a zuciyarsa ka daina ɗaukan haƙƙin Allah kana biwa bayin Allah dan adam ba abun da ya isa yasa Allah a wata ayar yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutanen duniya kafataninku dukkan ku mabukata ne a gun Allah ina ciki kana ciki wanda kake ganin babba ne ma iya ciki Allah ya jim'e mu duka yace mu mabukata ne amma a gun Allah wallahu wal gani wal hamid Allah shine mawadaci kuma abin godiya yasa hadisi ya inganta manzon Allah yake cewa wa iza sa'alta me yace fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah yace in roko zaka yi ka roki Allah in kuma tambaya zaka yi ka tambayi Allah shine taska sabata karewa taska sabata karewa ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baq abin da ke gare ku zai kare amma abin da ke ga Allah baya karewa an fahimci wannan to wannan shine ma'ana la ilaha illallah kenan duk wanda yace la ilaha illallah to duk wannan ya yadda da su ba ya yadda ya ga musu duk abin da ake bukata janibin Allah ka jingina masa janibin Allah kada ka jingina masa to in ka furta wannan kalmar abin da ake dauka ka yadda ka fahimta ba za ka ji gumboka ba ba za ka yi tsafi ba ba za ka dau haƙƙin Allah ka bi wani ba ba za ka dau tasirin Allah ka bi wani ba duk wanda ya ce la ilaha illallah to wannan ita ake sa ran a ganta a jikinsa iya aiwatarwa a rayuwarsa an fahimta yasa lokacin da manzon Allah ya zo lokacin da ya kira Qurayshawan Makka su zo su tsaya kan kalmatu kalmatu shahada sai suke girman kai wa iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun domin sun san fassarar da ma'anar kalmar ai idan suka ce la ilaha illallah to ba za su taba wuta gunki ba ba za su yi shirka ba ba za su yi kaza ba ba za su sun sani an fahimta saboda ka fahimtar kalmar da sanin fassarar ta iya da muhimmanci wa anna muhammadar rasulullah ka kiraye su akan Allah ne kadai abin bauta sannan annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama fa inhum ata'uka bidhalik idan sun ma da'a sun ce sun ga musu wannan dokan ta farko ta musulunci sun karba za su yi sannan fa akbarahum sai ka ba su labari أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة سيكتي الله يتي أباكو لاباري يا فردن تاموكو سلولي قدابير أدريدين أنغانيكو فرض هيني وجب كو كتب تكيا لوكا وانا الله يا وجب تاموكو يا ربو تاموكو يا فردن تاموكو yin salloli guda biyar a dare da yini daga asuba har zuwa sallar isha'i wannan wajibi ne dole ne ba lallacinka ake yi ba kuma wajibi ne ka je ka yi su a cikin jami'i an fahimta matukar ba wani abu da ya hana ka a shari'ance wajibi ne ka yi ilimin su ka san me kabili me ba'adi ka kiyaye yin su kuma cikin jami'i wajibi ne kuma duk abin da baka fahimta ba ka yi tambaya an fahimta wannan shine iqamatu sala kenan kana ilimin baka tsaya ba basic abubuwa game da sallah ka sani sannan kuma duk abin da ka ci karo ko ya shige ma dokar kai shiru kai tambaya kowa haka ake so ya zama amma zama dunkunkum kawai kana kama ra'aitan nas to wannan ba za ta fita kai a gaban Allah ba domin ita sallar a ilmance ta zo kuma a ilmance a koyar da ita ba kawai gani za ka yi kwaikwaya kana yi ba sai ka tambaya kuma sai ka ainihin zauna an koya ma abu kaza ga matsayinsa abu kaza ga matsayinsa abu kaza ga yanda ake yi idan an samu matsala an gabatar da abu kaza kafin abu kaza ga yanda za a gyara kowane musulmi wajibi ne koyi wannan an fahimta shine Allah ya ce a Papus ba su labari ya fardanta masa sallah guda biyar a dare da yini sai yake ce masa fa inhum aqauka bidhalik idan sun maɗa a sun ce za su yi sun yadda za su yi sallah guda biyar fa akbaruhum ka ba su labari an Allah da farda alaihim sadaqa mataki na uku Allah ya ce a faɗa musu ya wajabta musu ba da sadaka sadaka nan zakka ake nufi Allah ya wajabtar musu ba da zakka an gane ko tu'kazu min aghniyaihim ana karba daga wajen mawadata ita zakka faturaddu ala fuqara'ihim sannan a mai da ita gun talakawa yasa da ma shari'a ta ce garin da aka fidda zakka anan za a bayar har in dai zakar ba mai yawa ba ce an fahimta inda aka fidda zakka ko ta noma ko ta kuɗi to a gun ake so a raba an fahimta domin a kori babun gun a kori talaucin gun ko ina su fitar agunsu su bayar agunsu an fahimci wannan wannan shine matakin da shari'a ta tabbatar a Allah ya ce farda alaihim sadaqa ya wajabtar musu ba da zakka tu'khazu ana karba an fahimta da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba mutum bane ko individually za a dinga ba da zakka a gwamnati a musulunci tana da abin da ake ce masa sa'i ma'ana mai tattara zakka in yanzu ne a ɗauko wace ƙaramar hukuma ko kowace mazaɓa ko kowace kasuwa amir ya ce ya naɗa wane shine zai tattara zakar gu kaza amir ya ce ya naɗa wane shi zai kawo zakar gari kaza kai mai kuɗi idan an je an sami ka bayarwa za ka yi kawai ina da kuɗi naira miliyan kaza zakar dubu kaza ne da gashi shikenan ba ruwanka na noma amfani kaza ya kai kaza ya kai zakarsa gashi yasa iya iba ya kai bai jira da musulunci idan an tara shi amir shi zai zo a yi tsari a duba mabukata a duba marayu a duba miskinai a duba kaza a duba kaza wannan zakar gaba ɗaya a wazza'a ta zuwa gare su ai wannan tsarin yafi ai ba a barka da kanka kai ba domin ɗan adam Allah ta'ala kamar ya haɗa sinadarin halittar mu da kuɗi ne yasa Allah ke cewa tuhibbunal mala hubban jamma dan adam iya da son kuɗi so makahon so kuma ga salafi yanzu misali zaka tara masu bada zakka ɗari da wahala mutane goma cikin ɗari su yi zakka yadda musulunci ce su yi dole sai shaidan ya raya musu wani abu ga wanda ya dace a bashi amma wani abu sai ya shigo sai a hana shi ga wanda kuma bai dace a bashi ba amma sai a bashi kowa ne ya cancanci a bashi abu kaza ka so mai tsoka amma sai a hana shi sai a biya wani domin wata alaka ta duniya duk haka tana faruwa amma inda iba za ka yi duka ba ruwanka sai ka bayar sai a kai baitul mali musulunci ya rabawa abin da shafe ka kuma yanzu nan faman da ake da shi shine masu kuɗi har in an san sun fidda zakka to sai an fi wata ana zuwa kuma ya haji wallahi mun ji labaran dan yi rabu ba ma na amma ga mu amma idan ya san ka iba rana ɗaya kaf ka iba ka bayar sai dai je can ya karba amma sai an yi wata ana dirifki a gidan wani wallahi fiye da wata ma wani dole ya rage domin irin wannan abubuwan in ma bai rage ba to a nasan zai ɗauko dole ba su yasa abin gaba ɗaya duk tsarin da musulunci shi ne babban tsari tsari mai kyau wani ya zakka kake ne to je ka baitul mali je ka wajen amir gaba da sunanka idan ka cancanta an ga ka cancanta za a ɗauka a baka amma ni duka na ɗauka kamar yadda shirya ta ce a bayar shi yasa ne tu'ukazu ana karɓa an fahimta zuwa ake a karɓa sa'i ne zai je ya karɓo in gona ce ya karɓo amfanin gona in kuɗi ne ya karɓo kuɗi in dabbobi ne ya karɓo sai a je gaba ɗaya tara su a baitul mal haka ake haka ake kai ba ka fita daga zargi ka fita daga san kai ka fita daga fifita kannan matanka ka fita daga fifita abokanka ka fita daga fifita wane duk ba ruwanka ka fitar ka fitar amma na san wani wanda yake bada zakara sai ya fota uku hudu ya bada zakara kuma abin da ake bukata zakka lokaci ɗaya yi ta a gaba kawai yau ne yau ne an gama yasa qur'ani ce wa atu haqqahu yawm hasadi ran da aka killace amfanin aka tabbatar da lissafi ya cika a bayar da zakkar a ranar shikenan to wannan iya cikin abubuwan da ake samun matsaloli a kansu ga kuma abubuwa dai na son zuciya da kuma yadda da abin da baka sani ba a ka sani duk iyaka irin wannan matsaloli to manzon Allah ya ce tuqadu min aghniyaihim ana karɓar zakka da gun talakawa faturaddu ala fuqaraihim sannan kuma abiya talakawa yasa qur'ani yace innamas sadaqatu lil fuqara'i ya fara daga al fuqara miskinai abinnan mabukata da su ya fara wal masakin sannan miskinai wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabili sai ce faridatan min Allah wannan sunfi guda takwas su Allah ya ce a bawa zaka in baka cikin su to zaka bata halatta a baka ba alfuqara na farko mabukata an fahimta shi Imam Malik abin da ya ce kai fakiri ne eh to abin da ake so a ɗau dukiyar da za ta fidda kai daga wannan fakirancin a baka abin da ya ce kenan kawai idan kana da jarin miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko miliyan biyu kaga duk baka kai ba baka kai ka ba baka fidda zakka ba to idan ana so a fidda kai daga cikin fukara sai a ɗau abin da zai kai nisabi na zakka sai a baka an fahimta kai ma ka je ka dinga juya waya Allah ba da zaka biya wa wasu to wannan fatar Imam Malik ce amma Imam Shafi ya ce a'a shi fakiri za a bashi abin da zai wadatar da shi da shi da iyalansa ko da bai kai nisabi ba za a raba ka da bara ko abin nan wannan maula ko abin da ya kama da wannan za a baka abin da kai ma za ka san kana da yancin kanka wajen kokarin ci da iyalanka da abin da ya kama da wannan duk da haka suka fahimci abin wal masakin wal amilina ya zuwa karshe duk wannan su Allah ta'ala ya ce dau zakka ba su to shine fuqara duk suna ciki idan an ce fuqara miskin ya ciki amilina alaihi yana ciki mu'allafat qul duk suna ciki shi fakiri kamar shine sunan yankan babban suna kenan miskini ima ima bukaci ne ko ba haka bane waye waye ima ma bukaci ne duk wani wanda yake da bukata ya dau sunan fakir an fahimta to wannan shine sai manzon Allah ke cewa fataraddu ala fuqara'in fa innahum ata'uka li bidhalik idan sun yarda za su bada zakka fa iyyaka wa kara'imi amwali to kai a matsayinka na jakada na mai tattara zakka to ka guji manya-manyan dukiyoyinsu idan dabbobi ne karkace sai idan garke za a bayar zaka ba za a ba da ci baya ba ba za a ba da kuma wanda ya yi fice a cikin garken ba sai a duba tsaka-tsakiya wanda baya ba kaskantacce ba ne ko muga bai cika ido ba shi ne kara'imi amwale idan har sun yadda za su bayar karkace da wancan za a bayar da wancan da wancan ba ruwanka su ɗauko wanda ba shi ba mai kaskanci ba ne daraja ta ƙasa sannan kuma ba mai daraja ta ɗaya ba ne a tsaka-tsaki ake bayarwa an fahimta a wattaƙi da'awatul mazlum manzon Allah yake faɗa wa mu'azu ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta kada ka yadda ka zalunci wani har ya buɗe baki ya ma addu'a ka kiyaye wannan kuma wannan jawabi ne akan kowane musulmi ittaqi da'awatul mazlum ya kai bawan Allah ka kiyaye addu'ar wanda ka zalunta domin duk wanda ka zalunce yayi addu'a to laysa bainaha wa bainal hijab ba ta da hijabi tsakaninta da Allah in dai ka zalunci wani ya ce Allah ya isa to ya dauke fayil ɗinsa daga duniya kai shi gaban Allah ya dauke fayil ɗin shari'arsa a duniya kai wa Allah ya ce Allah kai ne kai iske zaka bi mu haƙina kuma a wani hadisin manzon Allah ke ce Allah sai da ya rantsuwa yace duk wanda ya haɗa ni da wani yace na kwato masa haƙin sa wallahi sai na kwato masa ko da ba yanzu bane yasa dan talaucin mutum ko raunin sa ko jinyar sa ko waye din sa kada ka yadda kai amfani da damar ka zalunce shi akwai ranar kin dillanci wallahi duk wanda ka zalunta in bai yafe ma ba sai ka biya shi a gaban Allah sai Allah ya tirsasa ka ya kwato haƙƙin sa ka biya shi kuma a ran da kuɗi ba da shi za a yi biyan ba da aikin ka na lada za a yi biya kaga ba hasara ta kai wannan kayi azumi kayi sallah kayi biyayya ga iyaye ka ci da iyali kayi tarbiyya kayi kaza kayi kaza ka je ka shirya ka sha gumi ka ga dawo ka je kasuwa ka gaji duka goma gaba ne kayi ibada Allah ya karba to wallahi in ka zalunci wani idan ka je lahira to da wannan kayan zaluncin za da wannan kayan ibadar za a ɗauka a dinga biyan lada za a dinga biya za a dinga biya za a dinga biya a ɗau ladan sallah a biya bashi a ɗau ladan zakka a biya bashi a ɗau ladan kaza a biya bashi ya sa manzon Allah ce ita da'awatal mazlum ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin wanda aka zalunta idan yayi addu'a to tabbas ilalla karɓaɓɓiyar addu'a ce Allah ta'ala ya ce zai karɓa kuma zai yi hukunci walau ba da hin ko da bayan wani lokaci ne kar kana zalunci ana Allah ya isa baka damu ba a'a akwai ran da zaka damu kar kana zalunci kana take wannan kana murtsuke wannan kana take wannan kaga ba abin da yake raguwa jikinka a'a akwai ran da zaka ciji yatsa cizon yatsa da ba zai amfani ba yasa ya'yan uwa babu aiki mafi haɗari a wannan rayuwar mutum ya mutu da haƙƙin wani a kansa malamai suna cewa in dai haƙƙi ne tsakaninka ga mahaliccinka kai taubatan nasuha ana sa ran Allah zai yafi wannan zanubin ko ya kai daga ƙasa zuwa sama in dai tsakaninka da Allah ne kuma ka tuba taubatan nasuha kafin a rufe ma kofin tuba to ana sa ran Allah zai yafi domin Allah ya ce wa inni lagafarul liman taba wa amana wa amila salihan mahatada ni mai yawan gafara ne amma ga masu tuba Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah iya gafarta zunubi gaba ɗayan shi in zunubin tsakaninsa da bawa ne amma duk zunubin da haƙƙin wani ne kuma shi wanda ka zalantar bai yafe ba to idan an je lahira sai Allah ya kwatar mai haƙƙinsa kuma a cikin kyawawan ayyukan ka za a ebi ladanka a biya shi bashi ran da ba dinare ba dirhami za a dinga biyan bashi da lada da kuma munanan ayyuka idan baka da ladan da za a biya aikin duk ladan sun kare to za a dinga ɗiban munanan ayyukan wanda ka zalunta ana jibga ma sai manzon Allah ya ce mutum zai koma zero sifili duk abin da yi na lada a duniya ya kare a biyan bashi sannan kuma an ɗauko zunubai ana jibga masa zunubin da bai so ba akan zalunci a dai a duniya manzon Allah ce su musa a jiba shi a gidan wuta wani shine muflis shine muflis hasararre hasararre hasararre Allah ta'ala ya tsare mu shi yasa yace ittaqi da'watul mazlum fa innaha ita wannan addu'a da da aka yi ma ta da, da aka yi ma bayan kai zalunci to laysa bainaha wa bainal hijab addu'ar ba ta da hijabi tsakaninta da mahalicci in dai aka yi addu'a to shikenan ta tafi sai kuma in kai kai sa'a idan ka nemi yafi an yafi ma sai a goge ta amma matukar ba a yafe ba tana nan kuma sai an biya ta a gobe alkiyama to muna cikin wannan darasi sai muka yi manya-manyan baki malamanmu da shugabanninmu suka kawo ziyara wannan majalisi Allah ya saka musu da alkhairi akwai shugaba na Gombe ta Kudu shugaban Izala akwai kuma shugaba na Gombe ta Arewa shi ma shugaban Izala akwai kuma malam Abdulmumin babban ɗaya daga cikin manyan malamanmu kuma shugaban masallatayya na Juma'a na jihar Gombe gaba ɗaya kungiyar Izala kuma babban limami na masallacin da ke tumfure wanda ake fasanuwa da masallacin marafa malam muna muku barka da zuwa Allah ta'ala ya sanya albarka ma shugaba muna muku barka da zuwa Allah ta'ala ya sa a mizani Allah ta'ala ya muku albarka Allah ya ba mu ladan gaba daya malai ci gaba da cewa laisa baina wa bainal hijab hadisi na gaba daga abi sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare da da shi abi sa'id yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa abinda bi yake ƙasa da ukiya biyar ukiya biyar shine yanzu an fassara an an canja da naira ta mu yake kai wajen naira miliyan hudu da wani abu an fahimta a wancan zamani ko kudin su ba naira bane daga ukiya sai dirhami sai zinariya da shi ake ba da bayani irin abin da zai kai ne nisabi a ba da zakka kuma ilimi ya kai ilimi duk ƙasa sai ya ɗau kuɗin ƙasar sai ya auna shi da darajarsa da wannan nisabin in ukiya biyar ne in dirhami ɗari biyu ne in zinariya ashirin ne sai a gwada da darajar kuɗinku na ƙasarku to kuɗinku darajarsa in ya kai ukiya biyar ka mallaka kuma ya shekara kuma ba bashin kowa kanka naka ne to a shine manzo Allah ce akwai haƙƙi da zaka bayar da zakka an fahimta da yake kuɗin mu na Najeriya kusan kullun darajarsa ƙasa take dacin ƙasa da miliyan ne ma hadisa bin zakar yan shekarun baya kaɗan ƙasa da miliyan ɗaya a wai kwanan nan ma kenan ba ma can baya da nisa ba amma yau gashi ya kai sama da miliyan hudu sama da naira miliyan hudu sai ka mallaki wannan sannan kuma ka shekara kana juyawa sannan kuma haƙƙin Allah ya zama wajibi a kai shi wa fi ma duna khams zaudin sadaka miliyan takwas la haura wala quwwata to kun ji mai haura ukiya ukiya dirami 40 inda dinari ɗaya gwada daga sau ya kai naira miliyan na dubu hamsin da eh dubu hamsin da hudu ina da lissafin sadaki sau ana sau arba'in
takwas da dubu ɗari shida.
to kaji abin ya sake hawarewa kenan ukiya biyar kwarai da gaske ukiya daya to kun kudin namu kullun kasa ƙara yi wa ƙasa yake ƙara yi wa ƙasa yake saboda haka wannan shine kuma abin da bai kai ƙasa da raƙumi guda biyar shi ma babu zakka na dabbobi amma shi raƙumi idan ya kai guda biyar ba raƙumin za a bayar ba za a bada akuya idan ya kai goma akuya idan ya kai sha biyar akuya idan ya kai ishirin akuya to sai ya je ishirin da hudu zuwa da biyar to daga nan za a fara bada kuma raƙumin binti makat binti labun hikka musanna duk daga nan kuma lissafin sai tashi amma daga biyar ɗin raƙumi akuya har zuwa ishirin da biyar daga ishirin da biyar kuma za a fara bada jinsin raƙumi ɗin an fahimta sannan ya ci gaba da cewa a wa fi ma duna khamsa awaqin kuma ausuqin sadaka abin da yi kasa da ausuki biyar na amfanin gona wannan khamsatu ausuqin shine wanda aka ce ya kai buhu shi da wani abu ko kar mu gallau buhu irin nawa mai cin kwano 80 go na'am na'am buhu mai cin kwano na'am idan buhu mai cin kwano 80 to sai ka same shi guda shida sannan ya zama akwai haƙƙin Allah a kansa kuma shi ma akwai jinsin akwai ajinas akwai wanda in ka haɗa ka haɗa sun kai buhu shidan ba zaka a kansu kamar sun ce ka samu gero buhu biyu ka samu dawa buhu biyu misali ka samu alkama ka samu gyaɗa idan duk buhu biyu biyu ne sai kai shidan to ba zaka a kansu an fahimta amma in jinsin dawa ne akwai fara akwai ja akwai ƙaura akwai maiwa akwai wacece to in dai jinsin dawa ne to in duka ka haɗa su wannan bi wannan bi wannan bi sun kai shida to za ka fara zakka a kansu gero da maiwa ma ana haɗa su shi ma jinsin wake in dai wake ne ka noma da manyan da ƙananan da ja da tsaki da waye su ne a jinas abin da ake haɗa su na na na jinsi ɗaya na na amfanin gona an fahimta amma akwai abin da kuma ba za su haɗu ba akwai abin da ba za su haɗu ba saboda ka idan ka yi noma ka noma wannan da wannan da wannan to wajibi ne ka tambaye malamai da me da me yake hadawa me kuma ba zai hadu wajen bada zakka nan ma sai kai kokarin ka da haƙin Allah ciki to mu dawo baya shi kuɗi akram wal na'am gaskiya sau tari za a dinga buga ma waya tambayar zakka ko a wajen darasi tambayar zakka amma ba za ka so lokacin da za a yi zakar bai gaji shiru amma da nauyin malam nawa ne nisabi malam da nisabi daga ina ya kama kaza kaza amma sai lokacin da za a bayar ba za ka sani ba wannan gaskiya ne a karon galau ana yi dukiya arba'in za a kasa sai a bada ɗaya duk nisabin da ya bayar miliyan hudu ne in ma takwas ne to arba'in kamar naira miliyan ɗaya sun ce zakkata naira dubu ashirin da biyar ne naira miliyan biyu zakkata dubu hamsin naira dubu naira miliyan hudu zakata dubu ɗari in ka ɗau kowace miliyan a nisabi to zakata dubu ashirin da biyar ne an fahimta to wannan shine wancan kuma kamsu ausuƙin idan ya kai buhu shida mai cin kwano arba'in arba'in ɗin ai afuwan buhu shida mai cin kwano tamanin tamanin ko to su wani za ka sau goma sai ka ba da kashi ɗaya kaga in za ka ɗau kowane buhu ka ɗau kashi ɗaya cikin gomansa in mai tamanin ne za ka ba da kwano takwas kenan a kowane buhu tamanin ka fidda kwano takwas in buhu buhu za ka bi in kuma dukkan shidan za ka haɗa ka yi divide by ten sai ga kwano nawa ya kama a wannan buhu shida mai cin kwano tamanin tamanin sai ka fidda ɗaya dai bisa goma nasa idan ka ɗau ɗaya bisa goma shine zakarsa na wajibi da Allah ya ɗora ma sai ka nemi talaka kuma ka basu wannan haka Abbas Sa'id ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari hadisi na gaba daga abi hurairah ta Allah ta'ala ya kare da shi Abdurrahman bin Sakar ad-Dausi kenan yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa alal muslim fi abdihi wala farsi sadaqa musulmi babu zakka a kansa game da bawansa ba a zakkar bayi sannan doki na hawa kima babu zakkarsa to sai malamai masu istinbadi masu ijtihadi suka ce hatta motocin hawa sun shigo ciki da mashinan hawa an gane ko da keke keke na hawa in dai mota ta hawa ce taka ce ta iyali ce ta yara ce ta kai yaran makaranta ko da za su kai goma a gidanka to ba sa cikin dukiyar da za a kwatsa su a cikin dukiyar da za ka bada zakka an fahimta gida naka da gida na saukar baki da gida na yara da gida na iyali to su ma ba sa cikin abin da za a kwatsa a cikin dukiyar zakka amma duk wani abu na kadara shagunan haya gonakin haya motocin haya hannun jari kaza to duk wannan idan an zo lissafin zakka sai an tattara su an ga lissafin su an musu kima sannan sai a dilmiya su cikin kuɗin zakka a bada su amma duk abin da amfani ake da shi a gida ko naka ko iyalinka ko yaranka to wannan ba sa cikin abin da za a ba da zaka a kansu an fahimci wannan wannan shine karin bayani da wasu malamai masu sharhin hadisi saka yi na wannan hadisi na Aba Huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kusan hadisin za mu tsaya a kansa ga malam akwai jawaban da suka zo da shi shi ma hadisi na Aba Huraira Allah ya ƙara yadda da shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ajima'u jibarun walbi'iru jibarun walma'adun walma'adin jibarun wa firrikaz al-khumus mazala ke cewa al'ajima su ma'adaba kenan kamar can da ya ce farisihi to al'ajima ana nufin dabbobi na hawa kamar raƙubin hawa zuwa dokuna na hawa da jakuna ko rikida majaki bai cikin wancan layi duk dai abin hawa na halal to shi ma babu zakka cikin shi sannan ba'ir rijiya da kake tonawa a sha ruwa ko ka yi bayan lambu ko ka yi kaza su ma wannan babu zakka kansu sannan ma'adin abin da kana tono a ƙasa ko za ka yi rijiya ko za ka yi gini ko za ka gina soka ka samu wata dukiya a ƙasa a binne a ƙasa ka tono to ita ma babu zakka akan ta Allah ne baka amma wa firrikas irin dukiyar da kafirai suke ɓoyewa a ƙasa ko in sun san za a kawo musu hari za a kawo musu yaƙi su yi tono su binne wannan dukiyar su gudu wanda in gari ya lafa za su iya dawa su ɗau kayansu to kafin su dawo ɗin Allah ya kai kan wannan dukiyar to za ka raba ta kashi biyar ka bada ɗaya an fahimta shi ne rikaz ma'adin abin da Allah ne ya ajiye katsinta kawai shi kuma rikaz abin da ɓoyewa aka yi dan za a iya dawowa a ɗauka kafin a dawo ɗin kuma Allah ya bayyana ma shi to wani in ka samu za ka fidda ɗaya cikin biyar haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai ce aljibaru hadir kenan kamar babu komai a kansa al'ajima'u jibar hadir abinda babu komai an fahimta ba wani nauyi aka ba zaka kenan allazi la shay'a fihi ba wani abaka wal ajma'u addabba ajma dai faɗa ta shine addabba kamar dabbobi da ake hawa ake ainihin yaƙi da su ake safara da su da sauran abin da ya kama da wannan kamar yadda na faɗa insha Allah za mu samu tsaya nan domin mun yi manyan manyan baki za mu ba su dama wai Allah akwai jawabai da suka zo da shi ko kuma akwai istibisari da za su yi game da wannan darasi ko abin da ya kama da wannan muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya kama ƙarshen wannan darasi abin da muka faɗa daidai wannan game da katara daga Allah Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma karancin ilimi ne da kuma ajizanci irin na ɗan adam muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya ƙara mana yalwan arziki da zaman lafiya da kwanciyar hankali muna roƙon Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarmu da rayuwar iyayenmu da ƴaƴanmu da iyalanmu da rayuwarmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya ba mu tsaro da kariya a gidajenmu da masallatayarmu da kasuwanninmu da duk inda muke rayuwa Allah ya ba mu tsaro da kariya daga gare shi mana ƙara roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi shugabanninmu da malamanmu Allah ya riko da hannunsu Allah ya ɗora su a tafarki madaidaici Allah ta'ala ya tsare su daga dukkan shari Allah ya ba su tsaro daga da kariya daga dukkan al'amuran na abunki masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yi mana zagon ƙasa kuma duk inda suke Allah ta'ala ka yi mana maganin su duk wanda ya zo wannan majalisi Allah mai da kowa gidan shi lafiya mu ma Allah ta'ala ya mai da gidajen mu lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukansa namu gaba daya Allah ta'ala muna roƙon ka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka dade mu da lafiya da imani bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majidun fa subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akramaka Allah bismillah sai da yau mun zo abin maganar wallahi an samu wani ya yi gaba da ita ya sadi yara ya sadi wula ka aka yi darasin amma dai injiniya ga suna suna ya sa aka ji ba sauti yau
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ayyuha al-ikhwa muna farin cikin wannan ziyara da muka kawo muku kuma mun same ku kuna kan wani aiki na alkhairi wanda sai ya ƙara faranta mana rai akan farin cikin ziyarar da muka to da shi ba wani abu ne muka zo muku da shi ko wani sako na kungiya ba a ziyara ce dai kawai ukhuwa ta islamiyya mun zo mu muku sallar isha kuma mu gaggaisa mu tafi abin mu sai muka samu wani aiki na alheri da ake yi wannan gaskiya na ji dadin hakan din shi irin wannan karatu da kuke ganin sa a buɗe littafin nan ana karantawa kaɗan kaɗan shine ainihin neman ilimi na haƙiƙa amma mutum ya je shiryo lacca ko muhadara ko wa'azi ya zo ya muku awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko zuwa biyu ma eh lallai kun samu wasu ma'alumat amma sunansa a sha ruwan tsuntsaye wai a sha ruwan tsuntsaye daga saman ba daga saman ba ko wasu akwai tsuntsayen da su ba sauka ƙasa suke su sha ruwa ba haka za su yi sai su sun ɗausana da bakinsu sai su sake sama da haka sai sun ta yi sun ƙoshi su tafi abinsu to duk da ake muhadara ko lacca a karatu irin na wannan masallatai haka din to gaskiya sunansa a sha ruwan tsuntsaye randa malamin da yake zuwa muku wannan lacca din idan Allah ya sa ya kaura daga gari ko Allah ya sa rai ya yi halinsa idan an ce wani a cikin ku ya tashi ya gaje shi to sai ka ga ana kallon juna ko a ana ga da wane ne a wane ne da ƙarshe dai sai a rasa wanda zai yi to amma yanzu irin wannan ana kara dakana muku kowa ya bude littafin yana dauka ana dauka ana yi kadan kadan ana yi hakan din Allah da dirran na ainihin murtalan ya koma Abuja ko ba haka ba sai ga an ce ai wani zai iya wani ma zai iya wani ma zai iya to wannan shine ainihin yada ilimi amma shi ta muhadara ba wai ina cewa ba ta da kyau ne ba ita galibi babban abin da take haifarwa shine gyaran halaye wanda shi ma kuma addinin musulunci yana sansa don in ba hali mai kyau to babu al'umma yi al'umma ta zama wadda gajajjiya rushashiya ci gaba a gurinku sai dai ku gani a wani guri saboda ba halaye addinin musulunci na bukatar halaye sosai sosai to amma dai lallai wannan ilimin akaraba kalla a ƙara faɗaɗa shi maimakon a dinga zuwa ma shi ana yin na awa guda din littafin ya zama biyu a taba wannan minti talatin wannan minti talatin dan ɗalibi ya samu damar yin nazari a kowanne ya samu damar iya rikewa Allah ya sa muku albarka cikin wannan karatu irin albarkar da Allah subhanahu wata'ala ya tanada a ƙarƙashin ilimi duka muna fata Allah ya haɗa mu da ita duniya da lahira manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda yardar Allah akan neman ilimi yanzu anan inda muke zaune nan da kuke kallo da ra'ayil aini muna cikin masallaci muna kan kafet ko to amma a fadar Allah ba haka abin yake ba muna kan fukafukin mala'iku ne da Allah zai mana inkishafi kuma sai mu gani inkishafi shine Allah ya yi mana abin da yake tare mana ganin mala'ikun din akwai wata gishawa akan idan da ba ma iya ganin mala'iku ba ma iya ganin aljanu Allah ya boye mana su sai ran tashi har kiyama aka shafi na an ka gita aka fa basarukal yawma hadid a nan za a cire wannan gita din komai kana ganin sa sai abin da bai gifta ta gaban ka ba mala'ikun muna ganin su aljanun muna ganin su amma yanzu a nan da za mu mana inki shafin mu ga cewa ya gashi muna zaune akan fuka-fukin mala'ika ya jama
yadda da ke ina sama ba a zaune ba a zaune a ƙasa nake ba ko sai an ce bari bari ina zuwa zan kama ruwa in na tashi na fita fa ba za ku sake gari na ba kowa kuma masu wayan nasu dinga cewa "Ah, ina malam ne yake ne ba ina ya shiga ne bari mu nemo shi da haka sai a duba a gaba kowa a masallacin saboda babu babu alifatun tsakanin mala'ika da mutum ba sabo haka aljanna mutum ba sabo shi yasa yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala sai ya baboye mana su dan da mun gan su hankali zai tashi menene zamu kawo a zuciyar mu da an ce ga mala'ika da wannan nan mutuwa mutuwa kuma wa yake santa ibn adam yakrahu al-maut wal maut khairul lahu dan adam baya son mutuwa yana kin mutuwa amma kuma mutuwar alheri ce a gare shi to kaga sai ka ji zancen kuma yayi bamba da kai yaya mutuwa za ta zama alheri saboda yanayin yadda Allah ya tarkibin halittarka Allah ya ga rakkaba ka ya ce wa qad khalaqakum atwara ya halice ku daga wannan marhala zuwa wannan marhala ko daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi yadda muke a alamin zarri ba haka muke ba bayan mun shigo cikin jikin ɗan adam a muna nan muna ta gururin gururin a cikin jini sannan kuma sai a tsirgar da mu cikin mani sannan sai a tsirgar da mu cikin mahaifa sannan sai a mai da mu gudan jini sai a mai da mu gudan tsoka ƙashin nan tsokar sai a mai da ta ƙashi sannan faka saunan izama lahma wannan kuma ƙashin sai Allah ya tufatar da shi da nama sannan sai a rayar da shi a alamul batan duniyar ciki duniya guda ce ga wanda yake raye a cikinta bayi da matsalar komai komai daidai kiliya kaji wani iko da Allah ya zauna iya watannin da yake so Allah yake so sai kuma ya fito da shi zuwa wannan duniyar tamu daga nan ka fara kana tifil baka gani baka ji daga baya ne wajen ala kuma sama wal absara wal afida zuciyar ma daga baya za ta fara tunani da kawai da kana jaririn nan harba jini take yi amma daga baya ganin zai sauko jin ya sauko zuciyar kuma ta fara tunani sai ka kama girma sai ka kama girma sai ka kama girma ka kure girma daga nan sai ka tsaya kuma sai fitar da gasu ina ne da ina ne daga nan dai kuma shikenan gasun ba sai su zo su kama zama fari daga nan kuma shikenan sai lankwasar baya sai ja bayan ido duk wannan Allah yana ina ta jujjuya ka baka sani ba idan ka iso marhalar gashinka ya juya fari Allah zai kira ka zai ce abdi ba'ufa basaruk wanhana zaharuk ya bawa na gashinka ya yi fari ganinka ya ragu ga bayanka ya tankwara ka yi doro doron fa ba na gaye ba ne e na shekaru ne sai Allah ce to istahayi minni astahayu mink ka ji kunyata ka dinga jin kunyata ni ma zan ji kunyarka ka ji darajar mai furfura Allah ma yana jin kunyarsu karbakallah assalamu alaikum ga muna duka wannan wannan Allah bai fara jin kunyarsa ba tukun Allah da jin kunyar mu saboda haka mu ji kunyar sa meye jin kunyar Allah kar mu sabe shi kar ya gan mu da farin gashin nan muna saban sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ba mu kariya saboda haka ibadallah lalle mu kinkin sa mu ƙara kintsa wannan abin da kuke kintsi ne magamuwa da Allah ba fashi abin da isa manzon Allah ya ce ita shi ita mutuwar alheri ce shine yanzu a tsakanin mutum da yake da shekara 80 galibi 'yan shekara tamanin a nan kasar suna fita har aiki ba wasu suna har gona suke zuwa to amma a ce sai zai ƙara kuma wata tamanin din yaya gonan nan za ta zuwu to kuma bayan haka ya kai ɗari tamanin biyu nawa kenan ɗari da sittin sai a ce akwai wata ɗari da sittin din kuma a gabansa ga tsufan kuma yaya kun ga haka za a dinga ɗauko shi kamar tsumma ko ana shan yashi yana shan rana ana mai da shi har a gaji shi ya gaji ku kun gaji yanzu a bari mutum ya zo nan ya rayuwa ce ko azaba ce ta zama azaba saboda ka an raba ka da azaba kaga ya zama alheri ne ko to shi sa mutuwan manzon Allah ce alheri ce dan da za a bar mu tsufa ma kawai ya ishe mu azaba a duniyar nan to sai Allah ya sa rayuwa tana da limited ka iso sunan shehu ka din ba abin da ya rage baka dai sai magana tafiya lahira ita satin ma ba kowa yake so ta ba arziki ne babba ana so a zo gacin ana so a zo gacin da yawa sun zube amma dai mu alhamdulillah mun iso ta eh Allah ya karawa kuma na gaban ma albarka Allah ya sa a gaban ma akwai wata sittin din ma Allah kuma ya azurta mu da lafiyar mu ta azumi muna mu ta wa'azin muna ta ibada saboda haka ibadallah ba wani abu da muka ga ya muku zama mun zo muku da shi ba mun zo mu gaggaisa ne da ku kuma a duk abin da muka faɗa na daidai din Allah ya ba mu ikon aiki da shi abin da kuma muka yi na kuskure Allah subhanahu wataala ya mantar da mu ya hana mu tunawa balantana mu yi aiki da shi zan takaita anan ban sani ba ko daga cikin shugabannin ko ɗaya ko dukansu kowa zai yi to lokacin sallah ma yayi sun ce bayanin da nayi a madadin su duka ya gamsar Allah ya muku albarka subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik
Allah ta'ala ya saka da kai da ƴan uwa waɗanda kusan anan suke ba su da ta'ammuli da masallacinmu na juma'a na bolari da kuma harkoki namu na kungiya ta jama'atu izalatu bida wa iqamatu sunna wannan shine a Sheikh Abdulmumin Ibrahim Na'ibi wanda wannan shine cikakken sunan kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman kungiyar izala a wannan jiha na gabatar na ce shine shugaban masallatan juma'a na kwamitin masallatan juma'a duka na jihar Gombe wanda suke karkashin kungiyar izala kuma shine babban limami a masallacin da yake tumfare masallacin marafa na nan bakin titi shine abubakar sadiq ko yawa abubakar sadiq suna masallacin amma ya fi sanuwa da masallacin marafa Allah ta'ala ya albarka Allah ya saka da alkhairi kuma wannan alhaji mai shinkafa shine shugaban izala ta gombe kudu da shi kuma wancan alhaji shine shugaban izala na gombe ta arewa na'am alhaji muhammad inuwa shine shugaban jama'atu zarabi da kamar sana gombe arewa Allah ta'ala ya yi albarka na'am duk muhammadai ne Allah ya ba mu albarka gaba daya Allah ya saka musu da alkhairi wannan ziyara kwarai mun ji dadin ta ko malam ga irin abin da ake dan jajjabawa kamar yadda majalisan suka nemi mu zo akalla dai karatun ya kai shekara biyu ko ana yi gaskiya an yi ta fama dai tun ana muhadara wata uku uku to har dai suka ci karfin mu aka sa littafin yawa yanzu mun sauke halul masail ne ko mun sauke wannan abin wannan usulul salasa man sauki akadari kuma yanzu an zo an samu darla hakan wannan kusa shine tafi na uku kenan Allah ta rai albarka kuma sun duk da yan boko ne yawancin su amma suna zuwa gaskiya akwai malaman jami'o'i da da yan boko da yawa gaskiya ne wannan gaskiya ne sosai kuwa amma dai gaskiya duk ladin dai kam abin ya zama jiki suna zuwa gaskiya hatta iyalansu ma a gida suna taruwa da yake akwai sifika suna jiwa wannan shine halin da ake ciki kuma dudawa tana gudana bisa tsarin sunna Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh